da ido wanda Allah ya tanadar wa mutum zai gan shi da shi wa hadhihi aini ita wannan ido tara min haisu la ru'ya wala ra'ib idan da Allah ya tanadar wa wannan mai ganin tana gani la ru'ya wala ra'ib ba tare da ganin ba ba tare kuma da mai ganin ba wa ilayya shiru imam al-jeli shine al-imam al-jeli sayyid abdul qadir al-jilani qaddasallahu sirrahu yake ishara yake cewa falillahi khalful ismi wal wasfi mazharun wa anhu uyunil alamin hawaji'u wa iyyaka an tastab'ida al-amra innahu qaribun ala man fihi lil haqq tami'u falaysa yura ar-rahman illa bi'aynihi wa dhalika hukmun fil haqiqati qati'u wannan maulama sayyid abdul qadir al-jilani shi ya kawo shobaran ya faɗa to sun ce ana ganin Allah na ga sun zamo kafirai sun yi kaza in yana nan shola didan nashi sai mu danne shi da ruwan hujja mu bashi ansa a yaro ka bata to abu na farko ƙarya biyu da ya zabga a nan sunan wani tim ɗin ƙwallo a bauchi wai zabgai to ƙarya na farko da ya zabga a nan shine shola da ya ce in yas ya ce za a iya ganin Allah ido da ido a shafin shi kuma shehu baran sai ya ce laisat hiyar ru'yal lati yadda ya laisat bil basari wala bil qalbi shi shehu baran ma ya kore da idan ma da zuciyar ma ya ce ba za a gani ba kaji ɗaya abu na biyu yace tafsiratul anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqzati wal manami kawo mana wannan littafin a cikin littattafan shubara duk da kace baka same shi ba to nayi maka uzuri to ka nemo ka kawo na bada a sami in an samu ya zo gudumawan shiga izala cikin sauki eh yawwa da wannan bayanin kaji bayanin da yi to sai ya kawo aya da yake kasan mahaukata ne sai kawo aya da Allah yake cewa qala rabbi arini shi kuma ga Allah yana ci a cikin alkur'ani qala rabbi arini anzuru ilayka annabi Musa lokacin da ya tafi munajati Allah arini anzuru ilayka Allah ka nuna min ka nuna min kai in ganka sai Allah yake cewa lan tarani ba za ka taba gani na ba walakin yanzur ila aljabali amma ka kalli dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ne ya zauna a yanda yake fa sawfa tarani zaka gani falamma tajalli rabbu lil jabali ja'alahu dakan wa kharra musa sai ka zuwa karshen aya da sauransu wai hujjansa anan shine Allah ya ce lantara ni kai ba za ka taba gani na ba to ai kai mahaukaci ne wanda daƙiƙai da ba ku fahimtar maganar Allah Allah ce wayayye lantara ni kai annabi Musa kai ne ba za ka ganni ba ba Allah ce waye lan ura ba za a ganni ba akwai bambanci da lan ura ba za a ganni ba da kuma lantara ba za ka ganni ba haramcin ganin a lokacin wa aka haramtawa wa annabi Musa amma Allah bai ce lan ura ba za a gani ni ba sa'an nan kuma abu na biyu idan ka zo lan tana kora abu ne na abadil abadi a lahira ba za ga Allah ba wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira za a gani ashe lan din nan muakkata ce ko ba haka bane to kaga wannan maganar da yi wannan ayar da ta kawo hujjatun ne alayhi la hujjatun lahu bai gane karatun yanda yake ba sannan abu na biyu da ya dauko anan idan mun zo da idan an zo da Allah yake ci maganar shi Ibrahim da shubaran yake cewa za iya ganin Allah da idan bi ainil aini kamar yadda Maulana Sida Abdul Qadir ya faɗa a cikin baijinsa falaysa yurar rahmanu illa bi ainihi ba a ganin Allah illa bi ainihi sai da idan da Allah ya tanadar dan a ganshi da shi ko ba haka ba sai ke cewa dan haka kaga sai dai kaga Allah da idan Allah ka zama Allah Allah ya zama Allah ittaqillah ya rajul ka ji tsoron Allah ga abin da yake nufi me ma'anan ido na Allah Allah yana faɗa cikin hadisul qudsi wanda al hadisul qudsi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hadisi dogo amma a takaicen sa au kama qala min ma hadha ma'anahu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zamo jin da yake zama ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi kuntu sai ka dauko wancan kuntu din basara din nan maf'uli ne na wancan kuntun Allah ya ce kuntu zan zamanto basarahu alladhi yubsiru bihi shi ne ainul aini gashi a hadisi fa gashi gashi amma kiyayya ta sa shi ya kasa ya kasa gani da jahilci ka gani wa basarahu alladhi yubsiru bihi to kaga har zuwa kan wannan dan haka wannan maganar da kake faɗa ainul aini din nan magana ce ta gaskiya sannan kuma da kake faɗin ganin Allah a duniya ganin bari mu shiga wajen ibnu taymiya mu ji shi tsinannen shehin naka me yace eh mu ji shi din ya yace ya yadda za iya ganin Allah ko ba ba za iya ganin sa ba ibnu taymiya ya ga cikin majmu fata yace kullu man idda'a annahu ra'a rabbahu duk wanda yace ya ga Allah bi ainihi da idansa guda biyu qabla al-maut kafin ya mutu fada'awahu batila wannan da'awansa ƙarya ne bittifaqi ahli sunnati wal jama'a ta yanda ahli sunna da jama'a sun yi ittifaqi muna tare da ibnu taymiya nan shi ma shi ibrahim bai ci za gan shi da ido ba ka gani wannan ya fita sai ya ce kaman yanda ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin annawas ibnu sam'an ka gane wannan wani hadisi ne na yahudawa wanda suka danganta wa manzo Allah gashi da ya zo cikin sahihu muslim wai manzo Allah ya ce wa alamu anna ahadakum anna ahadan minkum lai yara rabbahu hatta yamuta hadisin dujal kenan annabi yana faɗa cewa ku sani ɗayan ku ba zai ga ubangijinsa ba har sai ya mutu wa in in Allah ya wai ya kawo ka kaga dujal annabi sai ya ce ka gane ka bambance dujal da Allah wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba mai ido ɗaya bane shi kuma dujal mai ido ɗaya ne wato an Allah suna jin daɗin wannan hadisin wajen siffanta Allah sai su ce a annabi ya ce dujal ba mai ido ɗaya Allah ba mai ido ɗaya bane ma'ana mai ido biyu ne kaga sun siffanta Allah sun mai da shi shi kuma Allah na ce laisa ka mislihi shay'un to hadisin Nawas ibn Sam'an suna nan suna jin daɗin kawo wannan hadisin shi mu kuma muna jefar da shi muna cewa laisa ka mislihi shay'un eh ka zo kana ce Allah yana da ido biyu ƙarya kake ka siffanta Allah ko kai waye ka zaman to mujassimi yawa wannan hadisin an danganta manzo Allah ne amma ba annabba ne ya faɗi shi sallallahu alaihi wasallam sai ibnu taymiya yake cewa walakin alladhi ya qawli ali haqa'iqil imani abinda muka sani na batun ganin Allah wanda yake faruwa da ahli haqa'iqil imani mutane masu haƙiƙa ne kaji da kalman haƙiƙa dan ka gane da yan dariƙa yake ba da wadannan yan iskan ba dan shi wannan yaushe kansa ma yaushe gansa ballan na yace ji ga Allah لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها تتجلي كاغا سوسنا إنكار تجلي يتي هو على مراتب كثيرة إتا ونن ونن غنن الله على مراتب مرتبو بيني من ذا الله يفعل ابن تيمية النبي يتي أتكين حديث جبريل لوكا تند جبريل يتنبيش عن الإحسان غمد إحساني من ذا الله سيتي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحساني شيني كبوتا الله كمن كان غنن الله أرو أرو in baka ganin sa shi kuma Allah yana mi yana ganin ka to sai ibnu taymiya ya ce wa qad yaral mu'minu rabbahu fil manami mu'mini zai iya ganin Allah fil manami a bacci fi suratin a cikin wata sura mutanawwi'a daban-daban ala qadri imanihi gwargwadon imaninsa in imanin ka na da karfi kaga Allah a sura mai kyau in imanin ka bai da karfi kaga Allah a irin gwargwadon imanin ka wa yaqini da yaqinin ka sai ya ƙara cewa a gaba wa qad yahsulu li ba'din nasi fil yaqazati aidan ganin Allah yana iya faruwa da wasu mutane filiya kazati filiya kazati a duba an bawa majmu'ul fatawa zuwa kama mu filiya kazati aidan a faɗake ba a bacci ba minar ru'ya na ganin Allah nazira ma ya hasulu lin na'imi irin wanda yake faruwa wa mutum mai bacci fil manami a bacci fa yara bi qalbihi ta yanda zai ga Allah da zuciyarsa misla ma yaran na'imi irin yanda mai bacci yake ganin Allah wa qad yatajalla lahu min al haqaiqi ma yashhaduhu bi qalbihi zai ga waɗansu abubuwa na haƙiƙoƙi sun yi tajalli ga waɗannan abubuwan da zuciyansa fa hadha kulluhu ya qawfi duniya irin wannan ganin Allah dukka yana faruwa ne a duniya ibnu taymiya ne ke faɗan wannan maganan a ya gama mana aiki wannan ya rage kuma ka je ka kafirta shi shi yace ana gani in babu ka zo ka kama mu yawwa wannan shine kawai magana yawwa balantana kuma kafin ka kama mu din zaka yi gumi za mu daka ka dan a cikin wannan karatun ka san me wasu rijiya na muka tona na tonawa dan banza ka gani tunda in ya nemi ya yi motsi billahi zai zarge kansa zai jawo zai ga waɗansu haƙiƙoƙi da zamu fito mai da shi wallahi ya ce wayyo Allah a rufa ibnu taymiya asiri zai sha mamaki wannan sha kaza wanda yake shafi mulera shi muke mai mun tattona mai guraren da in yace zai bi wannan karatun zai tuntubi za kuma mu rike shi zai ga al'amura sai yasa sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa kan batun ganin Allah da zuciya yake cewa ra'aitu rabbi bi aini qalbi fa qultu la shakka anta anta naga Allah da idan zuciya na nace kai la shakka anta anta babu mamaki lallai Allah kai ne kai ne kaga sayyidina ali yace naga Allah da idan zuciya na to idan mun dawo zamu lura da a wannan gabar da ibnu taymiya da shu ibrahim suka yi magana akan ganin Allah zamu ga ganin Allah ya kaskashi uku na farko akwai ru'ya bi ainin ra'i la tasulu illa fil akhirah mutum ya ga Allah da idansa guda biyu wannan ba zai faru ba sai a lahira bistisna'i sai dai a ware annabi annabi ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga Allah shi Ibrahim yana cewa ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa qawlun siwa hadha wara'a wara'i lalle annabi ya ga Allah da idansa da jikinsa annabi ma'ana da idan annabi da jikin annabi wa kullun siwa hadha duk wani magana in ba wannan maganar da na gaya maka na cewa annabi ya ga Allah ba wara'a wara'i na jefar da shi a bayan bayana manzo Allah ya ga Allah bisa sabanin sahabbai musamman manyan sahabbai guda biyu sai Abdullahi bin Abbas da Nana Aisha Nana Aisha tana cewa Annabi bai ga Allah ba shi kuma yana cewa ra'awu ra'awa ta ugumi alai yawwa sannan kuma ganin Allah kenan na wato wani mutum wanda ba Annabi ba ba zai ga Allah da idansa ba sannan sai gani na biyu ru'ya bi aini zati kaga Allah da idan da Allah ya tanadar maka da shi kamar yadda shi ne shi falaisa yuran rahmanu illa bi ainihi din kenan shi kuma hadisi ya tabbatar wa basarahu alladhi yubsiru bihi yawa sai wannan kenan sai na sai na gani na uku ru'ya bi ainil qalbi ganin Allah da idan zuciya wannan kuma ko kana bacci ko kana fadake zaka iya yi kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar to wannan batun ru'ya mun gama da kai jahili ne ka je ka ƙara bincike kai karatu baka san komai ba da kiki kawai ka zo kana rike sibika kana batar da yaran mutane ka ci gaba da dangalawan danka da tare gemin ka waye ce ma dole ka yi wa'azi ka tafi ka je ka yi karatu mahaukaci kawai sun kawai baka tsaya kana shiririta sai mu je nukuda ta hudu shehu lahadi bayanin tauhidi ya yi ta maimaita a cikin kaset din tauhidi bambancin tauhidin inyas da bambancin tauhidin ahlus sunna ka ji tsinan ne wahi ne ahlus sunna mutumin da yake cewa Allah yana dunkula a wani guri a sama ya mai da Allah jiki wai shine ahlus sunna sai sa wallahi nake ga maka wani lokaci saboda yanda yan idala suke faɗan ahlus sunna har kyamun faɗan ahlus sunna nake ji saboda su ka ɗauka kana cikin su don mahaukata ne ba san me suke ba to yayi tabbatin tauhidi to alal aqalla bari mu dan yi maka wasan kan baɗi ka rama in ka isa ka jazaran za mu dan shafa kanka ne kaɗan in ka isa ka dawo mana tauhidi da ya tashi sai ce su a gurin su malaman ahlus sunna kaf sun yi ijma'i cewa tauhidi ya kasu gida uku yana nufin tauhidul uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat ya faɗa ma ko a cikin kasar din yace wannan malamai sun ittifaki to ba ijma dan ya rasulullahi ko da yake baka yadda ce dan ya rasulullahi ba dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ina roƙonka ka kawo malami daya kafin ibn taymiya wanda ya raba tauhidin nan gida uku yace tauhidi uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat wannan tauhidi ne na kiristoci trinity Allah uku wato Allah ilahu Allah rabbu Allah asma'u wasu fatu sai kuka shigo cikin addinin annabi ta cikin wayo kuka shigo wa annabi da kiristanci cikin addininsa to ƙarya kuke babu wani tauhidi kafiri ne duk wanda ya raba wannan tauhidin mutlaƙan kafiri ne duk wanda ya ce tauhidi ya kasu gida uku irin wannan kasan kafiri ne sai dai sharhi raba sharhin tauhidi amma ba tauhidi bi haddi zatihi ba malamai dan haka zaka iya zuwa ga suna ɗebo wasu maganganun malamai da basu gane me suke ni ba su kuma wannan malaman suna raba sharhin ne ba suna raba tauhidi bi haddi zatihi ba shi kuma ibnu taymiya yana raba tauhidi tauhidi kuma a haddin zatin sa la yaqbalu al-inqisam ka ce abu daya kuma ka zo ka ce ya rabu uku a to ina tauhidin ai ba a samu tauhidi ba kenan trinity kamar na kiristoci sai su ce a Allah ɗaya ne amma kuma Allah da Allah uba Allah waye ne suke faɗa Allah uku trinity da haka wannan tauhidi ne na kafirci to idan sun tashi sukan ce tauhidin rububiya sai su ce kafirai sun yadda da Allah rabbu amma ba su yadda da Allah ilahu ba kuma ka san misa ibnu taymiya raba wannan tauhidin saboda ya ji daɗin kafirta al'umman manzo Allah saboda zai zo ya ce maka ai ka yadda da Allah shi yayi sama ka yadda da Allah shi yayi ƙasa amma a wajen bauta ai baka yadda da Allah shi ne ilahu ba saboda gashi kana tawassuli gashi kana maulidi gashi kana istigasa ka gane ai shi kuma wannan ai af'alul ibadi ne dan haka sai suka yi ta'arifin tauhidin a takaice in an ce tauhidul rububiyya shine tauhidul lahi bi af'alihi ka kadaita Allah ta hanyar aikin sa waya halicci sama Allah waya halicci ƙasa Allah waya halicce ka Allah waya halicce ni Allah kaga ka kadaita Allah ta aiki aikinsa sai suka ce sai kuma tauhidul uluhiyya shi kuma tauhidul lahi bi af'alina kadai ta Allah ta hanyar aikin mu wa zan yi wa sallah Allah wa zan yi wa hajji Allah wa zan yi kaza Allah kaga aiki na ne can kuma aikin Allah ne sai ibnu taymiya ya ce to ai mu mun kadai ta Allah ne a wajen aikinsa amma ba mu kadai ta Allah a wajen aikin mu ba kaga ya kafarta al'umman manzo Allah gaba daya shine hikiman wannan to idan ka je kar mu shiga hadisai da bayanan malamai zallan qur'ani yana kafirta ibnu taymiya da yake cewa kafirai sun yi ta imani da tauhidin rububiyya Allah yana cewa ƙarya ne da rabbu da ilahu duk abu ɗaya ne wanda ya yadda da rabbu ya yadda da ilahu wanda ya yadda da ilahu ya yadda da rabbu wanda ya kafircewa rabbu ya kafircewa ilahu wanda ya kafircewa ilahu ya kafircewa rabbu babu bambanci kaga Allah ya karaita ibnu taymiya daga ciki Allah yana faɗa a cikin aya ta farko bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi fal aha Allahu akbar kaga shi ibnu taymiya ce in ibada ne wa ake yi wa ilahu ake yi shi kuma Allah sai ya ce fal ya abudu ga ibadan amma sai ya ce ilahu sai ya ce rabba hadal baiti ashe ana yi ibada wa rabbu kaga ya karanta ibnu Allah ya karanta ibnu taymiya anan sannan aya ta biyu Allah yana faɗa a harshen annabi Isa yana cewa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa lu'hilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim kaji annabi isa ya zo wa mutanensa da abin da yake gaskata a taurar da ta gabace shi kuma ya halatta musu waɗansu abubuwan da aka haramta musu ya zo musu da ayoyi daga Allah ku ji tsoron Allah ku bi ni in ji annabi isa sai ya ce inna Allah lalle Allah rabbi shine ubangiji na wa rabbukum shine ubangijinku sai ya ce me fa abudu ku bauta mai kai kuma ka ce ibada sai ilawa ke shi kuma gashi ya ce rabbi wa rabbukum fa abudu hadha siratul mustaqim to dan ma Allah ya ƙara ƙaryata ibnu taimiyya cewan kafirai ba su yadda da Allah ba ba shi ya ce kafirai sun yadda da rabbu ba sai Allah ya ce falamma a hassa isa min humul kufra lokacin da annabi isa ya ɗebe tsammani ya gane waɗannan kafirai ne fa ba su yadda da rabbu ba kawai kala man ansari ila Allah ya cewa zai taimake ni cikin yada addinin Allah kala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimuna sai hawariyai suka zo suka da shi kaga Allah ya kare ta ibnu taymiya anan aya na gaba annabi isan yana cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah Allah ban gaya musu komai ba sai abin da ka umarce ni na gaya musu an ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta Allah ubangiji na ubangijinku wa ma kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kaga sai yace an ibudullah ku bauta wa Allah maimakon in an ce Allahu din nan me ya kamata ya zo in bauta ne ilahu sai yace an ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbukum kuma ubangijinku to kaga wannan yana ƙaryata maganan yana ƙaryata da'awan ibn taymiya sannan Allah yana faɗa a cikin aya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun to kaga in suna maganan ilahu anan sai Allah yake cewa wa ilahu kum ilahun wahid kaga ya kira ilahu in an ga ilahu ba bauta bane zai zo bauta ne kamata ya zo la ilaha illahu rahmanur rahim sai Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi kaga nan kuma sai halitta ya zo dan Allah ya kareta ibnu taymiya sai nan kuma halitta ya zo to idan ka bi wannan haka ayan gaba Allah ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-aziz lakin ali imran ku huwa alladhi yusawwirukum fil arhami Allah shine yake suranta kuma na yake halittan ku fil arhami a cikin mahaifa kaga halitta aka kawo amma sai ya ce la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim aya ta gaba Allah ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman قل هو ربي لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab manzo Allah ake gaya wannan magana yace kaga mun aiko ka ya rasulullahi wajen mutanen da kafin zuwanka ka wato kad khalat min min qabliha umamun wasu al'ummatai sun zo kafin al'umanka litatlu alaihim alladhi auhaina ilayka ka biya musu abin da muka maka wahayi wa hum yakfuruna wannan wawul hali din nan ne kuma gashi bayan Allah ya kawo wawul hali sai ya ce yakfuruna ya kawo fili mudari lil dalalati alal istimrari sai ya ce wa hum yakfuruna kafiran da ibnu taymiya yake cewa sun yadda da Allah sai annabi Allah yake faɗa cikin Alkur'ani ya ce wa hum yakfuruna suna kafircewa Allah sai kuma a gaba dan yaga ka gane cewa da rabbu suka kafirce ba su yadda da tauhidin rububiyya ba sai ya ce qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab kaga wannan ayat tana nan cikin ra'adi sannan wa laqad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri annabi harun lokacin da annabi Musa ya tafi munajati da Allah Allah yake cewa annabi harun ya gaya wa mutanensa ya ce ya kaumi ya ku mutane na inna ma futintum bi an jarrabe ku da wannan dan marakin nan ne fa wa inna rabbakumur rahmanu ubangijinku shine Allah shi kuma ibnu taymiya ya ce sun yadda da rabbu ka gani sai ya ce fattabi'uni ku bini wa diwu amri to dan ma su nuna ma ba su yadda da rabbu ba sai suka ce qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilaina musa ka gani to kaga wannan an gama da wannan suratu taha sa'annan gashi Allah yana faɗa a cikin wata aya yana cewa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq gaji suna cewa Allah yana da da Allah ya ce bayi da wannan wa ma kana lahu wa ma kana ma'ahu min ilahin ba wani Allah tare da Allah inda da akwai kuwa idan la dhahaba kullu ilahin da kowani ilahu la dhahaba bima khalaqa su kuma sun ce khalqu ana samun sa gurin rabbu ne Allah yana ce ma rabbu shine ilahu rabb ilahu shine rabbu kaza kana hauka kana kana raba su to kaman alloli biyu ka gani Allah yake cewa ka subhanallahi amma yasifuna Allah ya tsarkaka da wannan tauhidi na ibnu taymiya Allah ya tsarkaka da shi ka kuma kana cewa kafirai sun yadda da wai sun yadda da Allah shi yake halitta amma kuma ga Qur'ani yana cewa yana suna tambaya man yuhil izama wa hiya rami wa yake rayar da diddagaggun kasussuwa kaga ai ba su yadda cewa Allah yana halitta ba kenan ma azunna sa'ata qa'ima ban yadda ma ni ina ganin alkiyama ba za ta tsaya ba fir'auna kuma kana cewa kafirai sun yadda da rabbu fir'auna yana cewa ana rabbukumul a'la kaga wannan duk yana mayar da ibnu taymiya sannan ga aya ta ƙarshe mu karanta mai mu bashi da wannan suna nan a qur'ani na gaya maka sun fa irga ɗaruruwan ayoyi Allah yana cewa kula قل أنبئكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين كجي لتكفرون يند كافر cewa za ku yi kun zama kafirai billazi khalaqal arda fi yawmayn ga ubangijin da ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wata aluna lahu an dada kuke sa mai kishiyoyi sai ka ji Allah sai ce zalika rabbul alamina sai ce rabbu amma ibn taymiya bai da basira dakiki ne ya zo ya dora su akan wani tauhidi to idan mun je wajen tauhidin sho ibrahim a takaice ya ji sho ibrahim ba raba tauhidi yayi ba bayanin makamatu yake yi a wajen fahimtar tauhidi sai sho ibrahim yake cewa akwai tauhidul amma tauhidul khasa tauhidul ba yana batun raba tauhidi makamin mukamin yake magana don haka a cikin akwai bayani a ciki hannun hayaniyar da yake yi shobrayin ya ce tauhidul amma wannan amma din masu sai da rake masu kaza wai la ilaha illallah ne tauhidul amma jahili mahaukaci wanda baka san me kake yi ba abin da ake nufi a nan shine akwai wani tun daga kan annabawan Allah har zuwa kan wanda ya shiga musulunci akwai wanda zai shiga musulunci ba tare da la ilaha illallah ba ashe tauhidin nan amma na gaba kowa da kowa yana ta tauhidul amma to ka la ilaha illallah shine tauhidul amma duk wanda ya shigo yau kowa ta gama kowa la ilaha illallah shine tauhidul amma shine maganar shi barai amma kaji mahaukaci ya ji ya ɗebo wani la ilaha illallah ya zuba gemu yana ta zuba musu jahilci da ƙarya mahaukacin banza to sai nukuda ta gaba a gurguje yayi ta batun istigasa ka san ban san me Allah ya sa wai wahabiyawa in suna ganin akwai addinin da ya fi na annabi su barwa annabi addinin sa mana amma na me sai kun ci mutuncin annabi kuma da sunan addini wannan abin yana daure min kai sholadi yanzu kaga batun istigasa da ya ta yi da ya tashi yaya za a yi a ce annabi yana cikin kabarinsa yana makka amma kuma ka zo kana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatan ka kana cewa kaza kaza kaza kaza wannan shirka ne wannan kafirci ne sai tashi da ya tashi sai kawo baitin shubaran shubaran yana cewa diyarul li'al al khalqi khulqan wa khilqatan diyarul liman fil khalqi yuti wa yamna'u yana fadan madina yana yaban ta yace gida ne na wanda yake yafi dukkan halittu khalqan wajen halitta wa khulqatan da kyan hali ko khulqan wa khilqatan wato wajen kyan hali da kyan halitta diyarun madina wani gida ne liman fil khalqi wanda gida ne na wanda a cikin halitta ya udi shi yake bayarwa wa yamna'u sai yake hana to ya za a ce annabi ne yake bayarwa ya hana wannan shirka ne Allah ne yake bayarwa ya hana sai ya tashi yana tashi sai fara rikito ayoyi ya za ku yi da qul inni la amliku lakum darra wa la naf'a fala tad'u ma Allah ilaha na kar fatakuna min al mu'azzibin karka kira wani tare da Allah wala tad'u ma Allah ilaha na kar la ilaha illa wa kullu shay'in halikun illa wajha karka kira wani tare da Allah in sastagisuna rabbakum fastajaba lakum in anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin sa'annan gawa man dallu min mayad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an da'ihim ghafilun wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al yayi ta jeruwa yana to amma kamar sallil himeri hamilu asfara jaki ne bai gane abubuwan suna mai raddi ba to abu na farko da muke so ka gane shine a idan kana yi wa manzo Allah hasada dan na zo na ce annabi yi min kaza ko annabi yi min kaza kace wannan shirka ne to ka tafi gurin tsinannun malaman ka tsinannu su suka fara suka je suke cewa suka halatta a roƙi wani shege wanda ya daɗe da mutuwa a ya jima da mushen ibnu taimiya suka halatta a roƙe shi a je gurin a roƙe shi in zaka fara raddi fara yi musu raddi ya zo a cikin al'uqudud durriya kamar yadda ya zo ibnu abdulhadi ya kawo ga al'uqudud durriya din gata yana cewa ga abin da yake faɗa a ciki yana cewa cikin alƙudur ya juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya ya ce kad auda alƙabar sharifu ulumahu ajaban lawashi alƙabar barran sa'ila ya ce wannan kabari na ibn taimiyya abin mamaki na irin ilimin da yake cikinsa wannan kabari da wani mai neman ilimi zai zo ka ji sholadi wani zai zo ya nemi wani abu abin da yake cikin wannan kabarin ya ishe shi kaga ya sun halatta a je kabarin ibn taymiya sa'ilan ya je ya tambaya ko ba haka ba zai tambaye shi to kai kuma kana cewa kar a zo gurin annabi kar a tambaye annabi amma ga malaman ka suna cewa a je gurin ba ma ibn taymiya ba kabarin mushan da yake cikin kabarin ba ma shi zai yi ba a'a kabarin ne zai yana cikin almudar kaji yace wa mujawiri kabarin imami mu'ammilan ya rabbi warhamna wa kullu mushayyin salla alaihi ko kullu mushayyin salla alaihi wa taw muqabbila yace wanda ya kusanci kabarin ibnu taymiya mu'ammilan yana mai buri kaje kana roko kana da wata bukata kana buri yace Allah ka biya mana bukatun da wanda ya zo wajen sallan ibnu taymiya da wanda ya zo ya sumbaci kabarin dan iska ka zo ana tawassuli ana neman taimakon annabi kana cewa ba za a taimako ba gashi malaman ka suna cewa aje a nemi taimakon kabarin mushin ibnu taymiya sannan gashi a wani baiti yana cewa in mararta bi qasiyuna ala thara fihi darihu alim al mutafarridi in kaje ka wuce qasiyuna to a wajen qasiyuna din nan akwai wani kabarin wani malami wanda ba a taba yin irin sa ba wa ajab li kabarin dan mabaran zakiran kai mamakin wani kabari da ya taro wani kogi mai tarin yawa bilfadili kogin nan na falala ya ƙazifi bul'ula wa sudadi wannan kabarin yana ya ƙazifu yana jefo wa mutane al'ula shi yake ba su ɗaukaka wa sudadi da shugabanci kabarin ibn taymiya shi yake ba da ɗaukaka da shugabanci kai kuma an ce annabi yudi wa yamna'u kana ta kumfan baki ba taɓa jin ka kayi raddin wannan baitin ba amma kana yi wa manzo Allah raddi makiyan annabi annabi ne marainin wayanka to kai dan iska ka je ka rike ibn taymiya mu mun rike annabi ba shikenan ba magana ta shige wannan kenan su sa'an nan sai kuma maganansa da yake cewa wai wannan mun shige wannan yudi wa yamna din kuma in ka dawo shewul hadi maganar shewul ibrahim da yake cewa yudi wa yamna annabi yana bayarwa yana hanawa wannan fa hadisi ne hadisi sai ya cikin sayu muslim hadisin muawiya manzo Allah ya ce man arada Allah bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi a addini wallahu almu'ti wa ana alqasi wa ana alqasimu Allah ne mai bayarwa ni kuma manzo Allah ni ne mai rabawa an taba rabo ba tare da bayarwa ba inda in aka bana ba ka ce in rabawa jama'an da suke nan me ma'anan sa in bayar kaga annabi shine mai bayarwa sa'annan Allah yana faɗa cikin alqur'ani an hana shi shikenan annabi yana da dama ya baka Allah yana faɗa wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi wa agnahumullahu wa Allah ya wadata su wa rasuluhu annabi ya wadata su gashi alqur'ani ne yace annabi yana bayarwa yana wadatarwa kai kuma ka zo an ce yudi wa yamna ka ce shirka ne ka ce kafirci ne da kuma qur'ani yana yana abin nan sannan dukka bar wannan ba dai a ce an dauki abu an baka ba ko kuɗi ko wani abu akwai kyautar da ta wuce a nuna maka Allah a baka Allah to akwai wanda ya san Allah ba manzo Allah ne ya bashi Allah ba ya nuna mai Allah ɗaya kenan na biyu musulunci akwai kyautar da ta wuce ce an baka musulunci waye aka waye ya zo ya ba duniya musulunci ba annabi ba bai bayar ba anan sannan abu na uku aljanna da manzo Allah yake cewa wani fil janna abubakarin fil janna umaru fil janna uthman fil janna ali fil janna duka annabi ya bi da wanda muke kiransu ashirul bashara bil janna dinnan duka annabi ya bi raba musu aljanna ba kyauta bane sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan duk wannan ba kyauta bane manzo Allah bai yi ba wane yana wuta eh yamna'u ka gani wane yana wuta dankin maza to ka duba kuma manzo Allah in zai bayar ba cewa yake barin jira ayi mun waye a cewa ne na'am da umarnin Allah yake bara ma ba jira kawai cewa yake wani sahibi an zo wane ya aljanna ya ce rasulullahi a sani manzo Allah ya ce an tafi kai ma an baka aljanna kuma ta bayu Allah ya bashi garanti to wai duk wannan kiyayyar annabi ta toshe musu ido ba sa ganin wannan abin su damuwansu kawai a kar a cewa manzo Allah yana bayarwa yana hana to mu manzo Allah ne mai bamu mai hana mu kai in kana da wani mai baka mai hana ka ji kuma in ma baka da hankali ka sani in ma Allahn kake nema ka sani dole sai ka zo ka tambayi annabin in kuma duk yanda aka ce akwai tambaya akwai mai bayarwa ko hanawa Allah ka sa annabi ya hana su tunda saboda Allah ya ce ce alqur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka anni game da ni ashe inda zaka iya tambayan Allah ya ka tafi gurin Allah da kaka amma Allah sai ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni me amsa ni qarib ujibu da'watad da'i za da aini ashe in kana son annabi in kana son abu sai ka zo ta kan annabi inna ma tas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam litajid Allah qariban zaka tambayi annabi ne sannan ka samu Allah a kusa to sai suka kawo sai suka ce to ai akwai hadisi wannan ayoyin da ya kawo fala ta du'u Allahi kaza kaza ta du'u ta du'u ta du'u da ya wannan ayoyin da muka karanto duk yanda ya ji ya du'u na ko ta du'u na kiran Allah Allah ya haramta a kira wani ba shi ba Allah ya haramta ayi kaza ayi kaza to abun mamaki shine ba su da fiqhun nasi ba su gane ba duk yanda ka ji kalman fala ta du'una fala ta du'una ba kar ku kira bane ma'anansa fala ta abuduna ne kar ku bauta saboda wata aya za ta dawo da kai idan ka ce fala ta du'una ma'anansa kar ku kira ne Allah yana cewa annal masajida lillahi fala ta du'uma Allah ahada masallatai na Allah ne a zahirin fassarar su fala ta du'uma Allah kar ku kira kowa tare da Allah a cikin masallaci to ya za ka yi da ashadu anna muhammadan rasulullah ko ka zo masallaci kana karanta sunan an fulanin an fulanin hadisi wane wane ya ce kaga ashe ba kira ake nufi ba fala ta du ma Allah ya hada ma'anansa fala ta abudu ma Allah ya hada kar ku bauta wa kowa tare da Allah wannan shine ma'anan wannan ayoyi a gurguje sannan fadin sa cewan fadin su cewan ai addu'a ibada ne manzo Allah ya fada addu'a mukhul ibada ko addu'a huwal ibada ala khilafin riwayati wannan hadisin idan shi wannan malamin ya duba ko in ce idan shi wannan jahilin ya duba dan bai kamata a kira shi da malami ba a siffanta shi da abin da ya dace da shi asfanta shi da abin da ya dace da shi zai ga cewa in an ce du'a kira dan kawai na kira ka yanzu na yi ibada to ai akwai ya akwai addu'atun nida'i wanda ake kira da su ko yau ala ya rasulullahi arfa shi kai warfa shi kai ti ilaika shi ibrahim yana cewa ala ya rasulullahi ala ya kaza to dan ya ce rasulullahi shine ya bauta mai to kai jahili ne ga wasu hadisai fassara su kai musu fassaran gatari irin wannan na daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa sayyidina ibrahim almu'azzam alaihi salam ya rasu manzo Allah yana cewa inna ala fira'ika ya ibrahim lamahzunun ya ibrahim lamahzunun kaga shi annabi sai ya ce ya ibrahim ya kira ko bai kira ba yanzu ya bauta mai kenan dan shi Ibrahim ya ce ala ya rasulullahi shikenan ya bauta manzo Allah sannan manzo Allah yana faɗa in ya ji jikin makabarta yana cewa assalamu alaikum ya ahlal maqabiri aminci Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan makabartan yanzu annabi ya bauta musu kenan ko kuma faɗin sayyidina Abdullahi bin Umar duk lokacin da ya tafiya ya dawo yana zuwa jikin rauda wajen manzo Allah zai ce assalamu alayka ya rasulullah kaga ya rasulullah assalamu alayka ya ababakrin assalamu alaika ya abata sayyidina umaru duk gashi ya kira su da yaya yanzu ya bauta musu kenan so sannan gashi a cikin tahiyya muna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu duk da cewa suna cewa bai kamata a ce ayyuhan nabiyyu ba sai dai a ce assalamu alan nabi ka san su saboda kiyayya ta kai su ma suna iya canza manzo Allah ibadar da ya tsara eh tahiyyan ma a canza ta sannan idan ka ce istigasa haramun ne dan duk wannan abin ana babin istigasa ne ko ba ka ba to ya za ka yi da hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabuz zaka yake cewa inna shamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablugha al-arqu nisfal uzni fa bainahum kadhalika istaghasu bi adama summa bi musa summa bi muhammad fa yushaffa liyuqda bain al-khalaiqi halittu suna cikin tashin suna cikin tashin hankali a filin tashin kiyama har gumi ya zo ya kece kunnansu suna cikin wannan hali kawai su istagasu sai su nemi taimako bi adamu da annabi adamu su nemi taimako annabi musa su nemi taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai je nemi ceto sai a zo a yi hukunci a cikin halittu gaba daya to kaga wannan istagasu din kalmar istagasa gashi a filin kiyama a filin kiyama gashi to zai iya cewa ai wannan an ce istigasa amma a kiyama ne a duniya ba kyau zamu ce maka a'a baka da fahimta jaki ne kai in ka dawo da Allah yake cewa limanil mulku yawm lillahi alwahid alqahar mulki yau a ranar kiyama na waye na Allah ne ko ba haka bane to shin mulkin Allah ya tsaya iya kiyama ne ko kuma a'a duniya da lahira ne mulkin Allah duniya da lahira ne da aka istigasa karka ce a lahira a'a duniya da lahira ne kamar yadda mulkin Allah duniya da lahira ne amma sai a ranar lahira ya ce limanil mulku yau ko ba haka ba so sannan kuma idan an duba zaka ga komai sai an bi ta kan annabi hatta istighfari in baka bi ta kan manzo Allah ba ba zaka sami yanda kake so ba walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima kaga sai annabi yayi musu istighfari wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usuhum wa ra'aytum yasudduna hum mustakbirun wannan kenan sa'annan idan ka dawo hadisin ibnu mas'udin wanda al-imamu tabarani ya rawaito manzo Allah yace idan falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ya ibadallahi bisu alayya idan dabbar ɗayan ku ta kwace a cikin daji mutum ya yi kira ya ce ya ibadallahi ya bayin Allah ya ku bayin Allah eh bisu alayya ya dinga kiransu saboda su taimake shi su jawo mai wannan dabban ya ibadallahi bisu alayya annabi ya ce fa inna lillahi fil ardi hadira a cikin duk faɗin ƙasar nan Allah yana da wani bawa wanda koyaushe yana nan sai ya hasibu alaikum annabi ya ce sai ya bisu alaikum manzo Allah ce wannan dabban zai tsare mu wannan bawan Allah zai tsare muku wannan dabbar taku a wata ruwaya ma manzo Allah ya ce idza dalla ahadukum ko idza dalla ahadukum shay'an idan ɗayan ku ya batar da abu aw arada ahadukum gausan ko ɗayan ku yana neman taimako wa huwa bi ardin laysa biha anisun gashi yana wani guri da babu wani mataimaki wato madoki kusa maceci nesa fal ya ya ce ya ibadallahi a gaisu ni ya ce ya bayin Allah ku taimake ni ya ibadallahi a gaisu ni ya bayin Allah ku taimake ni fa inna lillahi ibadallah na rahum domin Allah yana da wasu bayi da bamu ganin su al imamu dabarani wannan nukutar istigasa dan haka kiran da shubaran yake cewa ya rasulullahi ko ya kaza wannan daidai ne da wannan ayoyi da hadisan jahili ne kai baka san me kake yi ba sannan waɗancan ayoyi da ka jawo duk baka gane su ba don haka kiran Allah a wajen wata bukata in ka tashi wannan ba na bane kuma kamar yadda malamu shi ƙaro Usman Bauchi yake bada misali kullum yake cewa idan mutum ne yanzu kawai kana zaune a gidanka sai barayi suka shigo me Allah ya ce alladhina amanu idza asabatum musibatun qalu inna lillahi inna ilaihi raji'un barayi sun shigo gidanka sai ka zauna kai ta inna lillahi inna ilaihi raji'un amma sai ka dauki waya kiririn sai ka kira police da Allah ka kira police sholadi mai kai ba kira ba ne shirka kai a irin tunaninsu sai su a a ana nufin abin da kasan mutum zai iya a to akwai abin da Allah ba zai iya bane da ba za ka kira Allah ya maka ba sai ka kira wani ya maka wannan hauka ne yawwa sannan idan mun je nukuda ta shida sai baituka biyu da ya kawo baitin shubrai wanda malamu shubrai yana cewa huwal kullu minhu al kullu batnan wa zahiran fabaru siwahu ma lana fihi mashrabu huwa kullu annabi shine komai minhu kullu amin ya rabbi minhu kullu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai yake baɗinan wa zahiran a ɓoye da zahiri fa baharu siwahu duk wani kogi da ba na annabi ba malana fihi mashrabu ba mu buƙatar shan wannan kogin sai ya tashi ya za a cewa annabi shine komai daga komai yake to matsalan shine ba su da lugha fahimtar luga tana wahalar da su jahilai ne ba su san me suke yi ba yanzu misali da Allah ya ce a cikin alkur'ani inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki annabi ibrahim ya kasance ummatan al'umma ne qanitan kaji Allah sai ce ummatan Allah ya kira annabi annabi Ibrahim da al'umma to idan mun da cikin alqur'ani me tarifin al'umma ummatan Allah sai ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yusharun sai Allah ya ce wa ba wata dabba kullu ma yadubbu alal ardi fa huwa dabba duk abin da yake kan ƙasa wala da'irin ko wani tsuntsu da yake tashi illa umamun amsalukum su ma al'ummatai ne irin ku al'umma ne kaga da mutane da dabbobi da ruwa da tsuntsaye da bishiyoyi da aljanu da kowa dukkan su Allah ya kira su mai umam al'umma can kuma sai ya ce wa annabi Ibrahim kana ummatan annabi Ibrahim al'umma ne annabi Ibrahim al'umma ne Allah ya kira annabi Ibrahim da al'umma sannan kuma ya kira sauran dukkan halittu umam to yanzu annabi Ibrahim kana nufin shine mutane shine aljanu shine dabbobi shine tsuntsaye saboda Allah ya ce himshi al'umma to dan an zo an ce maka annabi huwal kullu minhul kullu shikenan kuma fa ba cewa aka yi huwallahu minhul lahu ba huwal kullu aka ce kuma wannan shine itikadin duk bayin Allah kamar yanda daga wajen komai daga wajen annabi ya zo komai daga wajen annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam shi wasu na bayan ya ce nuru kal kullu wal wara jazau ya nabiyyan min jundi la biya illatal kauni anta kunta walau laka la damat fi ghaibi la shau kuma hadisi ne wanda Abdurrazzaq Sam'ani ya fitar a cikin littafin sa al-juzul mafqud nashi cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi yaushe Allah ya halicce kai ki ta Allah halicce lokaci kaza an halicce ni tun kafin kaza daga haske na Allah ya halicce kaza ya halicce kaza to kaga wannan abu ne wanda jahili ne kai baka sani ba tun kenan tun da kai ka yadda ba daga annabi kake ba shikenan kana da yanci daga shedan kake mu daga annabi muke ba shikenan ba raba daga shedan kake shikenan mu daga annabi sallallahu alaihi wasallama muke an gama komai daga manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama sai baiti na gaba da ya nemi ya kafirta shi Ibrahim فهو تجل الذات بل هو عينها فملك العليم هكذا ملكوت فهو تجل الذات من الله صلى الله عليه وسلم شيني تجلي نذات الله sai ce gashi an ce tajalli wato Allah ya yi tajalli ya zama annabi kenan Allah shi ma a kagari hauka da irin nasu bal huwa ainuha shi a fassararsa sai ya ce bal huwa ainuha annabi ne ma asalin zatin Allah ba annabi ya zama Allah fa mulkul ali duk wani mulki Allah min ha daga hadara ta manzo Allah ne kaza malakutu haka da abin da ake mulka to idan ka lura anan abu biyu ne na farko kalman tajalli shin an ce Allah ya tajalli wa annabi wai shin yana nuna annabi ya zama Allah na farko abin da shubaran yake nufi anan fa huwa tajalli zati da annabi aka san Allah ba wanda ya san Allah sai ta hanyar manzo Allah Allah ya bayyana ne ta sanadiyan wa shine tajalli din to sa'an nan idan mun je ma'ana na biyu shin haramun ne Allah ya tajalli wa wani abu shin Allah in yi wa tajalli wani abu wannan abin ya zama Allah Qur'ani ya ce mana a'a Allah yana faɗa qala rabbi arini anzur ilayka ayat da muka jada zu qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai Allah ya ce falamma tajalli rabbuhu lil-jabal lokacin da Allah ya tajalli wa dutse Qur'ani ne wa ya taba cewa dutse ya zama Allah ko Allah ya zama dutse Allah ya tajalli wa dutse to da an ce Allah ya tajalli wa manzo Allah sai ne kaga wannan ba wani abu sannan abu na biyu bal huwa ainuha annabi shi a fassararsa sai ce shine asalin zata Allah to nan ma lugha ne ya cuce shi da kuma bai san me istilahin su ba ya bai shiga ciki ibnu taymiya kuma ya hana shi ainu yana zuwa da ma'anoni daban daban akwai al'ainu ido akwai al'ainu asalin abu in ce maka ainu kaza asalin abu akwai kuma al'ainu na kuɗi akwai al'ainu na CID to anan wanne shi obaran yake nufi dole fa sai ka bincika to anan kuma akwai al'ainu na zaɓi zaɓaɓɓe ka gane akwai al'ainu to idan ka ɗauki al'ainu kamar na na na na na, na CID da na ido suna cewa ainun jam'insa yakan zamanto uyunun saboda akwai alaka tsakanin al'ainu na, na CID da al'ainu na ido saboda shi al'aini ido juz'un ne min al'aini bangare ne na CID CID ba zai zamanto CID ba ma'ana dan leken asiri sai yana da ido kaga wannan bangare kenan jam'in su sai iri ɗaya ne uyunun sannan kuma akwai al'ainu na zababbe jam'in sa yakan zamanto a ayan zababbu in nace maka anta ainul dari kai ne zababben gidan anta ainul baladi kai ne zababben gari an ta'ainu kaza kai ne zababbe jam'insa sai in ce maka a ayanul madina zababbun mutanen gari a ayanu kaza zababbun mutane kaza to da shi ibrahim yazo yace huwa tajallin zati annabi shine tajallin zatin Allah bal huwa ainuha shine zababban zatin Allah shi kuma sai ya dauka bal huwa ainuha shine zatin Allah akwai wauta a ciki ba lugha akwai rashin karatu ne rashin karatu ne rashin karatu ne wannan yake damun su to ala iyalin shi hadi nukudodin su suna da yawa muna sa ran Allah yadda wasu duka za su biyo baya amma za mu takaice mai a gurguje maganan da yake yi na batun ganin manzo Allah me yasa ba wanda suke ganin annabi sai yan tijaniya ya kamata ka ji tsoron Allah ka gyara aqidarka ka zamanto kana cikin wanda ake kiran su layin husnul zanni billah husnul zanni bi ibadillah akwai mu'jam da dana so in dauko shi manciya da shi ne a gida mu'jam man ra'a rasul man ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lawmi wal yaqza sai da ya jero malamai 700 wanda suka ga annabi Muhammadu malamin sai da ya jero malamai 700 wanda suka ga annabi wasu kafin zuwan shi Ibrahim annabi in ka ce ba a ganin sa wannan kai muke bi bashin hujja amma mu a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza li anna ash-shaytana la yatamassalu bi in ka ganna a mafarki zaka ganna a farke kana cewa alahira za mu ce a ina annabi ya ce alahira sannan kuma alahira da dan iska da kowa zai ga annabi da dan wutar da dan aljanna duk zai gan shi yawa ba ya ƙiza a lahira wannan ba ya ƙiza a lahira don haka ya ƙiza a duniya ake yin ta manzo Allah mu ya gaya mana ana ganin sa don haka bashin hujja kai da kake kore haka sai mu ce a ina ka je ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ka gani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa kuma da kake nuna haka mu je sholadi ya za ka yi da hadisi da yake na Isra'i da Miraji manzo Allah da Isra'i bai je Baitul Maqdis yayi sallah da annabawa ba ba su rasu bane annabi yayi sallah da su ya ce ya shige annabi Musa qa'imun fi qabrihi yusalli annabi Musa yana sallah sannan ya je sama ya gansu to ya zaka yi da waɗannan hadisan kuma hadisai sahihai annabi yayi sallah da annabawa sun mutu ya gansu kai kuma ka ce ba za a ga annabi ba dan baka da idan ganin sa Allah ya hana ka ga annabi duniya da lahira Allah ya haramta mai duk wanda ya ce baya ganin annabi a ganin annabi Allah ya hana shi ya ga annabi duniya da lahira wannan shine babban kuma wallahi muna da lahira ya rasulullah ai na ganka ne za mu ce ka ce a duniya ba a ganin sa a lahira ta buta kawai ba za ka samu ganin sa ba wallahi za mu hana ka shiga ai raina hankali ne wannan yau to kaga wannan manzo Allah mu ya gwada mana ana ganin sa yawa wannan shine a takaice kafin mu zo in Allah da akwai nukudodi da muka ware za a yi karatu bit tafsili akan ganin annabin a jero maka malamai kuma ma da kake wani maganan ka ba ga al-Imam Suyuti ba yana da littafi Tanwirul Hulak fi jawazi ru'yatin nabi wal malak yana da wannan sai al-imam suyudi yayi jawazin ganin annabi muhammadu shi kansa al-imam suyudi an nakalto daga gare shi yaga annabi su 74 ko su 70 da wani abu to ka gani ana iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al-imam suyudi ya zo kafin shugaban kuma al-imam suyudi ba ba tijjani bane da kake cewa sai tijjana ne suke ganin su to hasada kake shi tijjani da almajiransa kai ma ka shiga cikin tijjani in kana so ka gan shi duk da ba mu san tsinanne irin ka tijjaniya yawwa sai baitin shehu da yake cewa wai halabtu yaminan innahu la yuhibbuni siwa as'adin wal aqsu fi hali bugdiya haka shehu baran yace na rantsi da Allah babu wanda zai so ni siwa as'adin sai dan da ya dace dan aljanna wal aqsu wanda kaga yana kina duk wanda ka ganshi ba mutum ne mai dace ba fi hali bugdiya zaka ga yana kina misali a kanka ga katsinan ne Allah yi katsinan ne ga kanan kaga baka san shehu baran an ce mu bada misali yamu ce sani agadas bai san shehu baran kaga tsinan ne sannan kuma ya za ka ce annabi ne kawai za a so shi a shiga aljanna ko a ki shi a shiga wuta to ashe da awanku da kuke zagin yan shi'a yanzu ya zama ƙarya cewa yan shi'a suna zagin sahabbai don haka yan wuta ne in sun zagi sayyidina bakar sayyidina umaru sayyidina usman radiyallahu anhu sai ku ce yan wuta ne a ya zama ƙarya saboda yanzu ka rubuce kanka ka ce sai annabi kawai za a zaga a shiga a wuta ko a a yabe shi a shiga aljanna da haka ashe dan shi'a in ya zagi sayyidina bakar kai a wajen ka yayi daidai ba wani matsala a ciki kaga wannan sannan kuma ma in an dawo mai annabi yake faɗa a cikin hadisul qudsi Allah ya ce man azari waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na buga ku yaki da shi ashe shi Ibrahim waliyi ne kuma za mu in kai musu kai musu mu ɗebo har da shaidan malaman ka wahabiyawa in iska mu sa maka na bidiyo da na ji da na littafi ka gani sun yadda shi Ibrahim cikakken waliyi ne salihi bawan Allah ne to kai gaba da shi me shikenan ka zama dan wuta kwarai da gaske ka zama dan wuta za ga an zo an cewa ina dan wuta wanda aka ce yake gaba da shi Ibrahim ya zama dan wuta ya mu ce sani agadas sani agadas da shi da irin wannan jabberin Kano din dukkan su yayin iska ne mun musu kudin gora kuma Allah da zamu zo mu shafa kan Abdul Jabbari kwanan nan muna wa mutane albishir eh zamu zo mu shafa shi kwarai akan masalan sahabbai kwarai da gaske eh da masalan Qur'ani bi iznillah sannan sai kuma ta faɗin shugaban radiyallahu ta'ala anhu wa kad alima al-aqwam gashi ma yayi tabriri ya bararar da kansa me yasa nace duk wanda bai so na shaqi ne inji shugaban sai yace wa kad alima al-aqwam anni khadimuhu yace duk duniya ta san ni hadimin annabi ne shi kuma in dai hadimi ne kace kana son shugaba baka san hadimin sa ya ƙarya kake in ka ki hadimin wa kaki shugaban kaki in ka ki sho Ibrahim manzo Allah kaki tunda sho Ibrahim ba a san shi da komai ba sai da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan kenan sai sho Ibrahim ma ya ƙara bararwa ya ce wa ma qaw wa ma qultu qawli shatihan mutabajjan wa ma masani sukurun yugayyiba qalya wannan maganan fa ba shaci faɗi bane ba haka kawai na faɗe ta ba ba wai wani abu mai kawar da hankali na sha yasa nake faɗan wannan ba ya ce magana ne da aka yi min izini aka ce in faɗa da haka duk wanda yake san shobarayin yana san annabi wanda yake kin shobarayin yana kin manzo Allah saboda shobarayin masoyin manzo Allah ne in kai masoyin annabi ne dole ka so masoyin annabi yawa wannan shine sai sai maganarsa na wani baiti da na ji sholadi na danga dariya ya ce rafaƙani min khawlal aminu wawa aminin laila aminu wannan baitin da yake ya ce shi ibrahim ya ce mala'ika jibrili ne yake raka shi don Allah to ni ina nasiha a nan da harcen nasiha ba da harce mai zafi ba shi wannan bawan Allah da Allah ya ji tsoron Allah da dukkan yan izala idan ba ku san abu ba ku yadda a zo gaban malamai a nuna muku me ake nufi a shige gurin amma irin wannan fassarar gatari da ake wa littattafan bayan Allah ku tuna za ku mutu akwai Allah idan kun je aka tsaya a gaban Allah aka ce ka kawo yanda shugaban ya ce mala'ika jibril ne yake raka shi wallahi za ka tafi wuta akan wannan sai dai Allah ya ji tausayin ka domin shugaban yana magana yana da ɗa Muhammadu Ami ya ce ɗana Muhammadu Ami ne rafaƙa ne min kaulakal aminu ɗana Muhammadu Aminu ne ya raka ni daga kaulaha kai kuma ya kace al'aminu ana nufin mala'ika jibril fi sabilillahi wa rasulihi yanzu irin wannan sharri ina zaka je da shi sai kai sharri kuma matsalan shine kuna kiran kanku ahli sunna kuma ka rike speaker yanzu matsalan shine ka faɗi wannan a kunnuwan mutane da Allah kadai ya san nawa suka ji duk wanda ya bata kana da ladan batan kana da kana da kamashin batan sa to ya kamata a ji tsoron Allah a dinga faɗan abubuwa yanda suka kamata in baka sani ba bugo kai tambaya me kuke nufi idan an ce maka mala'ika jibrilu ne sai ka ce eh lalle mala'ika jibrilu ne kuma abu na gaba wa bil ahara waye ce mala'ika jibrilu ma ba zai iya raka mutum ba in ma hakan ne waye gaya maka wa ya gaya maka ma in mala'ika jibrilu ne mu je a kaddara hakan ne wa ya ce maka mala'ika jibrilu ba zai iya raka mutum ba so amma zan bashi assignment a nan ya rikice ya ce babu sai mu jawo littattafan hadisai mu dake ka da su ka gani sosai ka gane cewa mala'ika jibrilu yakan kawo madadi wa masoya annabi muhammadu lokacin da suke bukata daga hadisai tsantsan hadisan manzo Allah amma yanzu zamu zamu mai ruwa zamu bashi assignment ya je ya nema in ya isa so sai kuma faɗin shehu wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati kulli bila butani duk wanda ya so ni ya ganni yana cikin aljanna iz annani khalifatu tijani mawhibatan min sayyid al min ahmad al adnani ah ya za a ce wanda yake son shehu yana aljanna ko ya ganshi yana aljanna ka san wannan baiti ya tsaya musu a wuya to alhamdulillah malaman mu sun yi littafi akan wannan kamar Maulana Shehu Atiku ya yi littafi a kan tafsirin wannan baitin littafi ne dan karami za ka iya karance shi a dan cikin kankanin lokaci ya sunan littafin Allahumma salli ala sayyidina rasulullah na mance shi dai na sha tiku yana nan a cikin karatuttuka mun sha karanta su wannan littafin yana nan sannan kuma abin da yake nufi wannan wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannatil khuldi suka ce akwai jannatul ma'arifi wa jannatul zakharifi shubaran yana magana kan jannatul ma'arifi ne aljanna ta ma'arifa wadda ake samunta a zuciya ka ji kana son Allah kana son manzo Allah kana son bayin Allah wannan aljanna shine shugaban yace in kana so na ka ganni zaka shiga cikin irin wannan aljanna ta sanin Allah ba yana nufin aljannatu zakarifi na wancan na lahira ba wanda tare da cewa da baitin shi ma zai iya daukan haka in kana son bayin Allah an ce wai manna hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake son mutane almar'u ma'aman ahabba almar'u ma'aman ahabba shi shugaban yana son annabi yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah sannan kuma kai kana son shugabai da haka almar'u ma'aman ahabba to kaga wa man yuhibbuni wa man yarani amma dai ka gane jannatul ma'arifi ake magana ba jannatul zakharifi ba wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu kai ma fa ka sani malaman ka tsinannu sun yi wannan maganan ibnu taymiya shi ma ibnu al-qayyim ya kawo ibnu taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah a duniya akwai aljanna duk wanda bai shiga wannan aljanna ba ba zai shiga aljanna lahira ba to ita ce jannatul ma'arifi da shubran yake magana sai ka san jannatul ma'arifi aljannan sanin Allah sai ka shige ta kafin ka shiga aljannan lahira ibnu taymiya ka ya kawo ya kawo shi a cikin alkalimat dayyib sannan yake cewa shi ibnul qayyim yake cewa mun kasance idza shtadda binal khawfu wa dalat wa sa'at min zununu idan tsoro ya tsananta a gare mu zaton mu yayi tsanani atainahu sai mu zo gurin ibnu taymiya kaga wannan ma raddi ne akan istigasa kai ka ce ba za a zo wajen manzo Allah ba shi kuma gashi ya ce in ya shiga cikin tsanani ya shiga cikin bala'i sai su zo gurin ibnu taymiya ya ce fa ma huwa illa an narahu muna ganin ibnu taymiya sai mu ji wannan abubuwan duk sun tafi na damuwanmu ƙarfinmu rauninmu sai ya dawo ƙarfi ya ce kai daga ƙarshe sai ibn al-qayyim yake cewa fa subhanallazi ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi sarki ya tabbata ubangijin da ya nuna wa bayinsa aljanna kafin su haɗu da shi ma'ana ibn taymiya aljanna ne Allah ya nuna musu ibn taymiya sun shiga aljanna tun kafin su haɗu da Allah ma to kai yanzu kana da wannan littafan ka zo kake cewa wani wa man yuhibbuni wa man yarani mahaukacin banza mahaukacin wabi baka karatu baka san me kake yi ba to kadiyan salatul fati wannan kadiya mun tattauna ta a mawdu'ai da yawa akwai mukabaloli da sauransu an yi kadiya abu ɗaya kawai da zamu ce mai shine ka ce an ce salatul fati yafi qur'ani to muna bin ka bashi jaril ma'ani daga farko har karshe salatul fati afdalu kalman tafi alqur'ani kalman tafi muna bin wannan bashin kawai abin da zamu ce a nan kenan in ka kawo mu kuma zaka ga yadda zamu yi da kai sannan sai maganarsa jakantansa na ƙarshe wai ya Allah zai turo mala'ika Jibrilu alaihi salam shi mala'ika Jibrilu shi Ibrahim ya ce mala'ika Jibrilu majazi ne mala'ika Jibrilu ya zama shirme to mu ba mu san a larabcin an ce abu majazi ne sunan abin shirme ba mun san alhaqiqatu wal majaz amma ba mu san cewa ba mu taba jin malaman duniya kaf in ba jaki irin ka jahili ba wanda ya fassara kalman almajazu da shirme malaka jibrilu tsakanin aika da yake kawa daga Allah zuwa manzo Allah majazi ne shi Allah da aka bashi shi sako ne kawai me a cikin sakon me a ciki bai sani ba an dai bashi ya kawo an dai bashi ya kawo ya kawo annabi sai annabi yayi sharhi sai yi bayani ko ba haka ba kaman yanda lokacin da al-Imam al-Qadi ya fitar aka ce malaika Jibrilu annabi ya ce Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni an turo ni rahama wa dukkan talakai shin rahama na ta same ka malaika Jibrilu ya ce eh ta same ni yaushe ta same ka ya ce lokacin da aka turo ni in kawo maka mata'in thamma amin ya ce tun daga nan na aminta na gane Allah ba zai azabtar da ni ba saboda Allah ya kira na amintacce na san ba zai saba alkawarinsa ba ya ce to tun daga nan na samu wannan to kaga anan yana gwada cewa mala'ika jibril da dan aike ne saƙon ba nashi bane waye mai saƙo hakikatan annabi muhammadu amma shi majazan ne yauwa wannan shine sannan kuma wai maganan ilimi bai gairi wasida wannan ma yana gwada wautan malamin cewa bai yi karatu bai je duba duk malaman tafsiri sun kasa ilimi musamman kashi biyu akwai al'ilmul kasbi akwai al'ilmul ladunni ilimin da ake nema wanda za ka buɗe littafi ka sani akwai kuma al'ilmul ladunni wata kulla wa yu'allimukumullah magana ibnu hajar da kawo cewa na wani bawan Allah ya ce mu muna karɓar ilmin mu ne daga gurin Allah wannan magana da ta ibnu hajar muqaddara ma ba sai mun mata tawili ba sai mu ce ibnu hajar yayi kuskure a mayar mai duk malaman duniya sun tafi ilimi kashi biyu ne akwai al'ilmul ladunni kuma Allah ya faɗa alqur'ani wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku to da haka ilimi akwai ilimi ladunni hatta kuma malaman wahabiya duk sun yadda akwai ilimin da ba a littafi zaka same shi ba kuma abu mafi tsada da mutum zai gane shin littafin nan rubuta shi yayi ko kuma tunanin wani ne aka rubuta tunanin wani ne aka rubuta da haka ake cewa al ilmu fi sudurir rijali la fil kutubi ilimi yana kirazan mazaje ne ba yana littafi ba da haka wannan haukan da wannan ba Allah yake kawai shiririta ne wannan sako ne na ɗan ƙwanƙwashe zuwa shi wannan sani agadas ɗin muna jiran lallai insha Allah ya saurare mu sai mun zo agadas akwai gagarumin muƙabala insha Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa daril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
masha Allah alhamdulillah alhamdulillah komai ya zauna daidai Allah ya saka wa Shehu Abdul Fatahi As-Saniya Tijani da alkhairi kuma wannan karatu insha Allahu ta'ala wato wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka na wannan mu'assasa wadda take da cibiya a nan garin Bauchi a cikin Najeriya alhamdulillah abinda muke so 'yan izala su gane shine lallai ne su tabbatar cewa wannan ilimi na tasawuf ilimi ne mai kyau kuma wannan ilimi wato wani fanni ne wanda kowa sai ya je ya koya tukunna sannan ya yi magana a kai kamar yadda ilmomin duniya yake ilimin chemistry daban ne biology daban ne agric daban ne kowane bangaren ilimi da nashi jama'a da irin mutanen da suke ciki to wannan ilimin tasawuf din in in izala kuna son ku yi magana a ciki ku je ku koya kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa to Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah mu'assasa tana kokarin gina masallaci wadda zai ci gaba da wato irin wannan ayyuka na gaba ɗaya saboda isar da saƙo wanda alhali a yanzu a halin da ake ciki an riga da ma an samu fili ana kan maganan planning yadda za a yi a gina wannan masallaci saboda haka muna gaya wa dukkan jama'anmu da suka ji wannan kaset su isar ma wanda ba su ji ba duk wanda yake da wani gudumawa da zai bayar wajen gina wannan masallaci da za a yi da makaranta muna bukata in kana so ka zo bauchi a nuna maka wuri in blok kake da shi ka zo ka gina in siminti kake da shi ka kawo in rodi kake da shi ka kawo in kwano kake da shi ko me kake da shi ka zo da shi ka sa albarka a wannan in kuɗi kake da shi ka kawo ka zo ka ga yadda za a yi aiki ko kuma ka zo ka sa ka yi aikin a nan ana gani to wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke nema a yanzu saboda mu samu wurin da za mu ci gaba da gudanar da irin wannan ayyuka na kare addinin Allah saboda haka muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mu da gidan aljanna albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ga namba waya za a iya tuntuɓa na 080 60 25 69 05 ko kuma 070 36 57 63 37 wayannan nambobi duka wanda duka ka taba insha Allah za ka samu kuma insha Allah wannan shine aiki da muke so mu ci gaba da yin sa Allah ya dafa mana Allah ya shiryar da mu gaba daya Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-fatih al-katim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah